يقول يوم للفرح والسرور والتسامح والتسامح بين المسلمين والتزاور وصلة الأرحام والأقارب والأصدقاء والجيران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي أيام التشريق ذبح الأضحية قال الله تعالى والجنة جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف وقال صلوات ربي وسلامه عليه ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ولله در القائل دحوا فإن لحومها ودماءها سينالها التقوى بلا نقصان هي سنة بعد الذبيح وإنها خير ما يهدى من القربان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون لقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب قيمة عند ذبح الأضاحي نجملها فيما يلي أولا لزوم إخلاص النية لله عند الذبح قال تعالى والبدن جعلناها لكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ثانيا عدم الذبح قبل الصلاة وأن يباشر ذبح أضحيته بنفسه ولو ذبح له غيره فلا بأس ثالثا سن السكين جيدا وعدم إظهارها للأضحية قبل ذبحها وعدم ذبح أضحية أمام أخرى رابعا سوق الأضحية برفق إلى مكان الذبح ووضع الأضحية على الجانب الأيسر متجهة نحو القبلة وقول بسم الله والله أكبر عند الذبح وأنه لا يجوز بيع جلود الأضحية خامسا الأكل من الأضحية وإطعام الأهل والفقراء والمساكين منها لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون بفضل الله تعالى اجتمع في يومكم هذا عيدان عيد أسبوعي وهو الجمعة وعيد سنوي وهو الأضحى فاجتمعت بذلك عبادتان جليلتان صلاة العيد وصلاة الجمعة وقد صح عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لزيد بن أرقم رضي الله عنه أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي وبناء على الآثار والأحاديث الواردة في هذه المسألة فإن جمهور العلماء قرروا في ذلك ما يلي من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور الجمعة ويصليها ظهرا وإن صلى الجمعة فهو الأفضل لجمعه بين فضيلتين في ختام الأيام العشر الفاضلة أن من لم يشهد صلاة العيد مع الإمام فيجب عليه أن يشهد الجمعة وإلا أثم وكان لربه عاصيا يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة هذا اليوم ليشهد من ليشهدها من شاء شهودها لا يشرع في هذا اليوم الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة فلا يشرع الأذان للزهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون اعلموا أن الله تعالى قد عظم هذه الأيام وأمر بذكره فيها فقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات فيسن التكبير بعد السلام من الصلوات المفروضة وفي سائر الأوقات من ليل أو نهار وهي أيضا أيام لا يجوز التطوع بصيامها سواء وافق ذلك يوم الاثنين والخميس أم أيام البيض أو لم يوافق لقوله صلوات ربي وسلامه عليه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل آمن وأنتم بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم bashi alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd yan uwa masu girma a yau muna ɗaya daga cikin ranaku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓar muna su kasance biki a gare mu su kasance idi a gare mu su kasance ranaku na farin ciki su kasance ranaku na afuwa da neman yafiya da ziyarar juna da sada zumunci wato ranar sallah babba ‘yan uwa masu girma wannan ranar da muke a ciki rana ce mai girma da daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki amma mu san da cewa mafi girman abin da za mu iya yi a wannan rana da zai birge Allah maɗaukakin sarki mafi girman ibadar da za mu iya yi a wannan ranar ita ce yanka dabbar layya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair layya mun sanya ta ta kasance daga cikin manya-manyan alamomi na addini daga cikin manya-manyan alamomin da suke nuna samuwar Allah maɗaukakin sarki lakum fiha khair idan kuka yi a cikin ta akwai alkhairi a gare ku haka kuma ya zo a hadisi Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma amila adamiyun min amalin yawman nahri khairun min ihraqid dami dan adam ba zai taba yin wani aiki ba a ranar sallah babba da yahi birge Allah maɗaukakin sarki ahabba ilallahi da yahi birge Allah maɗaukakin sarki da Allah yahi so kamar zub da jini me ma'anar zub da jini shine ma'anar layya ashe babu wata ibada da ta kai layya a wannan ranan da kuma kwanaki guda uku da suke zuwa nan gaba ƴan uwa masu girma sai dai ba nan gizo ke saƙa ba kada ashe a wajen bidar kiba a tono rama ma'ana ba layyar ba ya ake yin layyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wasu ladubba na layya wanda rishin su rishin wasu daga cikin su zai iya jayo layyar ta kasance aikin banza wai me yake da suna an yi layya da kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ladubba wanda za su samu samu amfanin layya daga cikin ladabi na farko shine luzumul ikhlas lillahi ta'ala ya kasance mu yi layyan nan dan Allah ba dan a ce na yi ba ko ba dan kada a ce ban yi ba ko ba dan ba yanda na iya ba ne zan yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lan yanala Allah lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah ba jini yake so ba ba wai nama yake so ba da yace ku yi layya a'a takawar ku yake so ya gani yana so ne ya ga waze ne zai yi layyar dan Allah madaukakin sarki kuma zai kyautata yin ta ƴan uwa masu girma mu lazumci ikhlasi mu yi layya don Allah maɗaukakin sarki abu na gaba shine lokacin da za a yanka layya a yi ƙoƙarin wasa wukar da za a yanka ta a guji yanka dabbobi gaban 'yan uwansu domin wannan yana tsoratar da su kuma musulunci ya umurce mu inna Allah katabal ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta duk abin da zaka yi ka kyautata shi Allah mai tausayi ne yana son mu kasance masu tausayi hatta dabbar da zaka zaka yanka ana so ka tausaya mata daga cikin tausaya mata ka wasa wuka daga cikin tausaya mata idan za a jayo ta a jayo ta sannu sannu daga cikin tausaya mata a nisanci yake yar uwarta a gabanta don wannan yana tsorata ta babu layya ga dukkanin wanda ya yanka kamin a da sallah daga cikin ladabi na layya shine ana so mutum da kansa ya yanka haka aka hiso wannan shine sunna mata da maza kowanne ya huto ya yanka ma kanshi amma wannan sunnar mun barta sai ya kasance a ranar sallah limamai hannu suke ciwo ni da nake baku misali a ran sallah hannuna har sai yayi ciwo dan saboda nan aje can aje can aje can kullum ana gayi amma kuma mutane sun kasa kenan mu san da cewa wannan sunna ce ka yanka da kanka a wurin yanka ka ce bismillahi wallahu akbar Allahumma hada anni wa an ahli wannan ya Allah na wani da iyalina idan wani zai yanka ma wani sai ya ce bismillahi wallahu akbar Allahumma hada an fulan ya Allah wannan na wane ne baka iya da larabci ba iyaran da ka iya domin Allah madaukakin sarki yana jin kowanne irin yare ƴan uwa masu girma baya halatta mutum ya sayar da wani abu daga cikin dabba sai dai kyauta sai dai bayarwa wannan ma shi ake so Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ci daga layyarku sannan ku ciyar da waɗanda suka kame ba sa roƙo da wanda ma suka zo roƙo kenan a ranar sallah hatta masu roƙon nama Allah ya umurta a basu su ne al-mu'tar wanda ba sa kamewa to amma wanda aka yi so ma a ba su ne wanda suka kame ba sa roƙo idan aka yi haka an kare musu mutuncinsu ‘yan uwa masu girma a wannan ranar Allah maɗaukakin sarki ya muna gamdakatar da dacewa da mahimmanci da falaloli guda biyu falala ta farko shine kasancewar wannan ranar rana ce ta sallah babba falala ta biyu kasancewar kuma wannan rana ta kasance rana ce ta juma'a sai idi guda biyu ya haɗu ya tabbata a hadisi ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma muawiya ya tambayi zaid bin arkam ya ce a shahidta ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yaumin a zamanin manzon Allah ka taɓa yin sallah da ta haɗu da ran juma'a a zamanin manzon Allah an taɓa samun sallah ta haɗu in ma sallah ƙarama ko babba ta haɗu da juma'a sai ya ce na'am sai ce masa fa kaifa sana'atu ya manzon Allah yayi yace sallal ida thumma rakhasa fil jumu'a manzon Allah ya sallaci idi sai daga baya ya sauki ga jumu'a yace man sha'a an yusalli falyusalli wanda yake so ya zo yayi sallar jumu'a to ya zo yayi sallar jumu'a a karkashin hadisai da athar da suka zo game da haduwar ranar jumu'a da ranar sallah malumai sun karrara abubuwa kamar haka na farko duk wanda ya samu dacewa da sallah ta idi a cikin jam'i ba abun da ya samu kuma hiye da raka'a guda idan ka samu ƙasa da raka'a ma'ana baka samu raka'a ba zaman tahiya ka samu ko sujada ta ƙarshe ka samu to baka samu idi ba kwata-kwata ana zancen wanda ya samu raka'a guda zuwa sama a sallar idi duk wanda ya samu wannan ya halatta a gare sa an masa sauƙin ba dole ba ne sai ya jo juma'a amma zai sallaci sallar azahar domin ruksa ce kamar yadda mai balaguro aka ce ba dole bane yayi juma'a amma kuma sai yayi azahar kamar yadda mai rishin lahiya aka ce ba dole bane sai ya zo juma'a amma kuma sai yayi sallar azahar haka kai ma sauki ne aka maka darrar sallah ayyuka sun yawa buku shima da rabuwa da masallacin ba aka ce kuma ku komo yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dan Allah ya muku sauki ne yayi wannan amma ka zo a masallacin ayi da kai shi yahi domin manzon Allah haka yayi kuma ko duk musulmi yana son koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya sama kaɗan daga cikin malamai ne suka tahima akan ganin sallar juma'a ta sabka domin suna ganin ma hadisin bai inganta ba amma magana mafi inganci hadisin ya inganta sai dai sauki ne ka zo a yi da kai shi zai yi dacewa domin wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai samu sallar idi ba ko ya samu ƙasa da raka'a guda ya zo ya isko ana zaman tahiya ko ana sujada to shi wannan dole ne sai ya zo an yi sallar juma'a a kansa domin wannan sauƙin an yi sa ne ga wanda ya samu sallar idi kuma a cikin jam'i tare da limami a wannan ranar shi liman dole ne baya da wannan sauƙin dole sai ya zo an yi sallah tare da shi domin akwai waɗanda su suna so su yi wannan sallar ta juma'a kenan dole ka zo a yi da kai a wannan ranar malamai suka ce ba a shar'anta kiran sallah a kowanne masallaci in ba masallacin juma'a ba ba ku zuwa masallaci na juma'a masallacin anguwarku za ku yi sallah to ba za ku yi kiran sallah ba domin wannan rana ce ta juma'a ita kuma ba inda ake kiran sallah in ba masallacin juma'a ba za ku taru ku yi sallar ku a masallaci ba tare da kiran sallah ba ƴan uwa masu girma musan da cewa wannan ranar ita ce alhajjul akbar wadda manzon Allah ya siffanta hajji mafi girma kamar yadda Hausa ke ce mata sallah babba eh haka ne wannan ita ce sallah babba dan Allah madaukakin sarki ya fifita ta darajoji masu yawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarce mu a wannan rana kuma mu yawaita ambatonsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah madaukakin sarki a 'yan kwanaki malaman tafsiri suka ce su ne ayyamut tashriq ran sallah da kwana uku waɗanda suke biyo mata in uwa masu girma musan da cewa wannan kwanakin wannan ranar ta sallah da kwana uku masu bi mata mahimmancin su yasa aka ce ko azumi ma kada ka yi don me yasa aka ce kada ka yi azumi don ka samu nishaɗi na ambaton Allah maɗaukakin sarki ashe mu yawaita ambaton Allah a wannan kwanakin manzo Allah yake cewa ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi ta'ala ranaku ne na ci da sha da ambaton Allah a ci nama ana zikiri a sha ji ana ana zikiri a ci abinci ana zikiri kada a maida wannan ranakun kawai na shagali alhali kuma mu ranakun sallah a wajen mu ibada ne in uwa masu girma ina mana barka da sallah idun mubarak wukayyesi bon fête takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وعليك بأعدائنا وانصر جنودنا واغفر لحينا واغفر لحينا واشف واشف مرضانا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل لنا اللهم تقبل لنا يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عزوبا الا زوجته ولا عزوبا الا زوجته ولا عزوبا الا زوجته يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين